الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan shine darasi na uku kenan cikin wannan littafi mai albarka wannan kasida wadda ta shahara da suna alhamziya amma sunanta na asali shine ummul qura kamar yadda muka yi bayani a darasi na farko amma ta shahara da alhamziya saboda kowane baiti yana karewa da harafin hamza kamar yadda muka gani wadda abu abdullah muhammad bin sa'id al-busiri ya rubuta a wannan rana ta juma'a da 27 ga watan shawwal shekara ta 1441 wanda ya daidai da 19 ga watan shida shekara ta 2020 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu tashi farkon shafi na shida a baiti na farko inda mala yake cewa famahat ayatal kahanati ayatun من الوحي ما لهن النحاء ورأته خديجة والتقى والزهد الجد فيه سجية والحياء وأتاها أن الجمامة والسرح أظلته منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء وأتاه في بيتها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإجماء فاختفى عند كشفها الرأس فجبريل فما عاد أو أعيد الجطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء أمما أشربت قلوبهم الكفر فداء الضلال فيهم عياء ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زال المراء yaci gaba da cewa yana bayani akan abin da ya shafi mu'ujizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace famahat ayatun ayoyin annabi min alwahayi da suka zo daga wahayi na alkur'ani suka goge ayatal kahana wato aya ta bokanci sanda kamin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bokaye sun shahara da tsafi da sirice-sirice da abubuwa daban-daban wanda akan haka har suke bautar da mutane daga cikin larabawa ana bauta masu bokaye din saboda ana ganin sukan zo da wani abu wanda ya keta al'ada to amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ayoyi min alwahayi na wahayi famahat sai ayoyin nan nashi na wahayi suka goge suka goge ayatul kahana wato aya ta ainihin bokanci ya ce aya asali a ayoyin alkur'ani shine duk wani abu wanda zai nuna maka ubangiji ana kiransa aya duk wani abu wanda zai taimaka maka ka fahimci addini ko ka fahimci Allah subhanahu wataala ana kiransa aya shi yasa ko abin da zai kara maka imani shi yasa mu'jiza aya ce saboda kan kara maka imani da Allah takan kara maka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma siddabaru da tsafi da boka yake yi aya ce saboda shaidan na amfani da wannan dama sai ya ƙara sanya wa jahilai ganin girman bokaye a zukatansu har su dinga ɗaukar cewa bokayen nan wasu halittu ne na daban ma ba cikin mutane ba to shine da ayoyin ƙur'ani suka zo sai suka goge duk wata aya duk wata alama wadda za ta tabbatar da matsayin boka saboda ayoyin annabi sallallahu alaihi sallama sun ainihin rinjayi na bokaye to sannan su ayoyin da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da su malahun nan miha'u su babu abin da zai iya goge su ba wani mai sihiri ba wani boka ba wani matsafi da zai iya tahowa da abin da zai ce wai ya goge mu'jizat na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan yana tabbatar da cewa annabi Muhammad annabi ne na gaske ko manzo ne na gaske Allah ya turo shi amma duk da haka su Abu Jahal suka kangare suka ƙi su ba da gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wara'athu khadijatun khadija ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ta kalli yanayin rayuwarsa ta fuskar yadda aka ba ta labari tun daga ɗan aminta warakatu bin naufal da ya ba ta labari nan gaba ga matsayin da allah zai bashi kaza da kaza da kaza da sauransu to tun a wannan lokaci ta fara wani tunani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka kuma lokacin da yake kasuwanci a matsayin abin da ake kira alkirab tada ba shi kuɗi akan je sham su kasuwanci sannan su dawo ta haɗa shi da wani bawa nata ana kiransa maisara wanda wannan maisara ta haɗa su tare don ya zama mai hidima gare shi sannan duk abin da ya gano ya ɗan leƙo mata wasu a sararu idan ya zo sai ya gaya mata to shi ne yake faɗa a nan wara'atu khadijatun bintu khuwailid khadija ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wattuqa wa wawul hal wattuqa alhalin tsoron Allah da taqawa wazzuhud da kuma nisanta sha'awar duniya duk wata sha'awa ta duniya wadda za ta bayu ta shagaltar da kai daga lahira to nisanta ta shi ake kara zuhudu an gani ba wai gudun duniyan gaba ɗaya ba a duk wata ni'ima wadda samuwarta zai taimaka zai bayu sai kuma ka shagalta ka ayyukan lahira to nisantar wannan ni'imomin shi ake kira zuhudu amma dukkanin ni'imar da ba za ta shagaltar da kai daga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to barin ta ba zuhudu ba ne eh barin wannan ni'imat ba a kira shi zuhudu yana da kyau mu fahimci wannan da aka ce gudun duniya ba ana nufin kai komai na duniya ka gudu ka bar shi ba to in ka gudu ka bar duniya ina za ka je kaga ba magana gudun duniya ke da shi yasa malamai suka ce haƙiƙatu zuhudi shine nisantar dukkanin wata ni'ima ni'imar ma tana da ƙaidi ta duniya wadda za ta hana maka shagaltuwa da ayyukan alkhairi shagaltuwa da da'a ga Allah da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni'imar ko da halacce ana buƙatar kabarta saboda al'aslu shine ka nemi lahira ita duniya kai wasila ce amma al-ghaya shine lahira eh to ba a barin al-ghaya saboda neman wasila eh idan ga al-wasila ga al-ghaya bai yiwa a hada su abinda ake so ka hada su gaba daya to in yanzan in ka ce ka hada su ɗayan zai kubuce to sai ka rinja yadda ka yi takadimi algaya sai ka yi watsi da alwasila na fatar an fahimta fihi wato alhalin tsoron Allah da zuhudu fihi yana tattare ga zatin annabi sallallahu alaihi sallama sajiyatun matsayin ɗabi'a sajiya shine gariza ɗabi'ar da koyaushe latan fakko an sahibiya ba wani lokaci da mutum zai fakko a kanta ta riga ta zama lazima ƙa'ima a tare da shi to ita ake kira sajiya an gane wal haya'u da kuma kunya wayannan ababen guda uku da ya ambata tsoron Allah zuhudu alhaya to dukan su ɗabi'u ne waɗanda suke tabbatattu ga zatin annabi sallallahu alaihi wasallam inda safe ka zo za ka same shi da su da rana ma haka da yamma ma haka da daddare ma haka fi kulli waqt wa ataha kuma labari ya zo mata an an shafe fa'ili asalin baitin wa ataha al-khabar eh wa ataha al-khabar alhawu yana koma zuwa ga khadija labarin annabi sallallahu alaihi sallama ya zo mata annal ghamamata lalle girgije wasarha da itaciya sunan itaciya ce kowace iri illa suna ganin sai itaciyar da ake iya shiga ƙarƙashinta a samu inuwa an gane ko to sai labari ya zo mata cewa an ga girgije da itaciya a zallatu afiya'u inuwoyi su ne masa inuwa min huma daga su ababen nan guda biyu daga girgijen daga itacewa lokacin da za su je sha dama lokacin zafi ne mai tsanani sosai to inda duk suna tafiya zafi ya tsananta sai wani girgije ya zo ya dinga yawa annabi inuwa inuwa mai sanyi malam ba irin ta AC ba ma haka kuma in suka tsaya su huta idan suka tsaya su huta sukan samu wata itaciya haka sai su zauna ƙarƙashinta to ko da ya zauna inda babu inuwa za a ga itaciyar inuwa da ta karkato ta jiyo ta yi ribas ta dawo ta tsaya tsaf kuma ba ta motsawa sai sanda ya tashi shi mai saradu yana kallon wannan hanyar su zuwa sha da shi da ya dawo sai ya ba ta labari ga abin da ya gani an gane ko? afiya'u jam'i ne na alfai'u a harshen larabci a ce alfai'u shine inuwar da take bayyana ba a da zawali yanzu ai rana ta yi zawali ko in mun hita muna ganin inuwa a gaba sai ta ke kira alfayu amma inuwar da za ta bayyana qablar zawali in safiya ta fito kamin rana ta yi zawali wanda ita ake kira zillu kawai to sai mu tantance ita alfayu dama ana shan ta ne bayan rana ta yi zafi an gane shi yasa ya amfani da ita a nan nan ya ce inuwoyi bayan zawali an gane sukan zo da kansu su yi masa inuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zai ka tsaya karkashin itaciya don ka huta inda inuwa sai ka ga hankali hankali inuwar na jayewa to shi ba ma ta jaye ko ba inuwar za ta dawo da kanta kuma tana nan tsaye har sai sanda ya tashi ya ƙara ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahadisu haka kuma labarai sun zo mata adafi ne akan wa ataha labarurruka sun zo ma ita na na Khadija din duk daga Maisara wasu labarurrukan daga shi warqat ibn Nawfal anna wa'ada rasulillahi warqa ya bata labari cewa alƙawalin da aka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama bil ba'th na aiko shi da manzanci to hana minhu alwafa'u lokacin cika wannan alƙawali yayi waraka shi ya bata wannan labari saboda shi malami ne ya karanta littattafai na ahlul kitab duk abin da aka ambata a ciki ya san da shi su kuma littattafan sun yi bayanin tahuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa da komai sai bata wannan labari cewa fa lokacin cika abin to hana yayi to nan ne bayan waɗanda abubuwa sun tabbata gare ta fada'athu ila zawaj sai ta kira shi zuwa ga aure ta lokacin tana gwauruwa mijinta ya rasu an gani sai ta nemi ya aure ta duk da wannan ba al'adar laraba ba ce mace ta nemi mutum su abin kunya ne khadija ita ce ta fara buɗe wannan a musulunci sai ya tabbata ko ba abu mai kyau in ke ga wanda kike so sai ki yi bayani ba wai zama za ki wake sai an zo an ce ana son ki ba duk da hatta na yanzu suna gana ai wani kaskanci ne kaza kaza kaza to eh to wannan rashin fahimta addini to in yawa ne ai bata kai Khadija ba ai kirkin mutum da cancanta sa shi zai sa a ce ana son sa eh to da haka ba laifi bane to shi ne sai ta kira shi ya ce wa ma a hasana al'azkiya ko? wa ma a hasana mi ya kai kyawun da ma ya bulugul munal azkiya abinda masu hankali suke kaiwa zuwa ga abinda suke nema suke buri ma'ana ita khadija dama tuntuni ta daɗe tana burin samuwar haka an gani saboda kamin ma ta bayyana cewa ɗin ya aure ta sun yi shekaru suna mu'amala ta kasuwanci ana ta ba ta labarurruka na alkhairi babu sharri a ciki to tun harkon lamarin ta kinsa wa kanta ta sama kanta burin cewa tana son ya aure ta za ta aure shi to shine yake bayani a nan me ya kai kyan abinda masu hankali irin su khadija suke samun isa zuwa gare shi na gurace-gurace irin nasu kaga babu Allah ya taimaka ta yi burin kuma sai Allah ya cika mata wannan burin din babu abin da ya kai kyan abin da mai hankali yake burin ya cin masa kuma ya samu ya cimma wannan abin wa atahu fi baiti jibiri jibra'ilu ana karanta jibra'ilu akan karanta jibrilu yana da lugogi dai da yawa a larabci to mala'ika jibril ya zo mata fi baitiha a ɗakinta ko a gidanta ita na na Khadija ɗin wannan bayan sun riga sun yi aure kenan an gani akwai malaman sira da suka rubuta cewa an yi mata sadaki raƙumi wajen ko tara ne su an ka bata matsayin sadaki su annabi sallallahu alaihi sallama ya bayar to duk da gashi kuma zamanta ma ruwa ba ma budurwa ba to lokacin da ya dawo daga ainihin garo hira a lokacin da mala'ika jibril ya bayyana gare shi sai hankalinsa ya tashi ya dawo yana gaya wata gaya mata ga abin da ya gani shi dai ya ga abin da bai taba gani ba ya firgita a yana cewa khashitu ala nafsi na jin tsoron kan rayuwata kar a same ni da wani tunan dai ta kwantar da hankalinsa ta nuna masa ai ba abin da zai same ka kana kaza kana kaza kana kaza wanda haka ya zai Allah ya tozarta shi yaya za a yi to ana nan kuma sai abin ya sake biyo shi har gida kaga ba tsira ba kenan ko to ita kuma mace ce wadda Allah ya ba ta hankali da tunani tunani wanda ba kowane irin namiji ke da wannan zurfin tunani ba shi yasa ya ce wali zillubbi ya tabbata ga ma'abuci tataccen hankali shi kira allubbu ya tabbata ga ma'abuci tataccen hankali tsintsa irtiya'u ƙwarewa fil umuri a cikin al'amurra wato ita da daga cikin mutanen da sun ka kware game da al'amurra in abu ya faru a tsaya a kalli menene mafita a kansa ita khadija tana daga cikin ta jarraba abubuwa daban-daban kala-kala da sauransu yanzu kaga in wata mace ta ai sai ta rikice ita ma idan har shi da annamiji ya ga abin da zai rikita shi har yana zan miloni zan miloni eh to kaga min babu aula ita da ammace kuma abin da ya biyo shi har gida kuma tana ganin sa to nan ne sai ta yi tunani yanzu ya za ta yi kaga yan wata ta yi kuwa za ta yi to sai ta yi wani tunani sai ta ce to tabbas in har mala'ika ne zan cire zan cire malullubin kaina kabar niƙabi ko abin da alhimar zan cire shi in bayyana gashi na ai mala'ika ne zai bace an gani in kuma bai bace ba to aljani ne shikenan sai wannan tunanin ya zo mata saboda haka abubuwan da ake gaya mata na cewa annabi sallallahu alaihi sallama Allah zai aiko shi da risala to ga lokacin bayyana abu yayi sannan shi kan shi annabi bai tattance abin nan menene ba har ma yana tunanin ba iskoki ba ne ba aljannu ba ne to shi ne ya ce fa'a matat an halhimara sai ta cire wannan abin nan mayafin kan nata ta cire shi daga kanta sai gashin ta ya bayyana daga fili litadari don ta san a huwal wahayi shin wannan mutum mai kawo wahayi ne an huwal igima'u ko ko aljani ne mai somar da mutum shi ne hikima don ta tattance akwai tunani ko babu faktafa inda kashfiha tana cire wannan mayafin sai ya boye shikenan ya tabbata mala'ika don su ba sa ganin al'auran mutum mala'iku na rahama ba sa ganin al'auran mutum yawwa shi yasa aka ce in za ka shiga toilet ma ka yi basmala saboda basmala din ita ce za ta zama sutura gare su idan baka ambaci Allah ba za su gudu an gani za su gudu ba za su ga al'auran mutum ba saboda haka yana ɓoyewa inda kashfi ra'asa jibrilu sai shi jibrilu ya ɓoye ba ma'a da kuma bai sake dawowa ba sai ya ce au'o'i dalgifa'u sai lokacin da ta sake mayar da mayafin tana mayar da mayafin kuma ya sake dawo auɗin nan da ma'anar ila ko hatta dama auta kan zo da ma'anar ila ko kuma hatta an gani yawwa saboda haka nan ba ba ta shakka ba ce an gani au u'id al-gita'u ma'ana ila sannan za ka kaddara an ila an u'idal yata'u har sai lokacin da aka mayar da wannan mayafin ma'ana ta mayar da mayafin ta sake lullube gashin kanta sannan sai ya sake dawowa kaga ya tabbata menene mala'ika an gane akwai wani mawaki da yake cewa la astashilanna sa'aba aw udrika muna faman qadat al-amalu illa lisabili ya ce la'astas nasu abu duk abin da yake mai wahala ni ko sai na ɗauke shi mai sauƙi kaga ba zan wahala ba in an ce abu kaza wahala a ciki toni mai sauƙi zan kallonsa zan ɗauki komai duk abu mai wahala mai kunci cikin sauƙi zan ɗauke shi ya ce au adirikal muna ya ce au bi ba'ana ila an adrikal muna zan ci gaba da yin haka har sai na cimma manufa da burin abin da nake son in samu to haka duk abin da ka fara ko ka ji akwai wahala me ya kamata kai wannan shi zai baka dama ka samu cimma sai ce ai fa man qadatil amali illa lisabir gurace gurace ba sa biyayya ba sa da'a sai ga mai juriya mai hankuri in dai ba ka da hankuri to duk abin da ka nufata ba za ka same shi ba fastabanat to nan ne sai na na khadija ta samu yaƙini istibana asalinsa shine bayyanar abu an gane abinda ake abinda yasa ake fassara shi da yaƙini da shakka take mala'ika ne ko aljani to yanzu fasta banat ta samu ya ƙini eh khadijatun ita khadija annahul kanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallama wata irin taska ce boyayya wadda Allah ya boye mata kuma yanzu ya fito mata da ita cewa rasulullahi ne zababbe ne daga Allah subhanahu wata'ala allazi wannan da hawalatu ta yi ta dubaran yaya za a yi ta same shi ta yi ta dubara ta yi ta dubaru ta samu irin wannan tafka ɗin to gashi Allah ya kawo cikin sauki wal kimiya'u sannan kuma wani irin zinari ne boyayye asalin alkimiya shine ka samu ko darma ko azurfa sai ka samu ta wani sinadari sai ta rikide ta koma azurfa na hakika canda masu buga kudin jabu suna yin wannan ana kiran shi al'ikisiru sannan ana kiransa alkimiyawu wanda shi ne ya shahara da kimiyya daga nan da suka sato abu an gani to su waɗanda suka ƙware ƙarfe ma in ka ba su sun sai da za su yi su canza shi sai ya koma zinari tsintsa lokacin da ana kudi kudi na kudi na zinari da nanir sai suna amfani da wannan dama suna ta buga kudin jabu an ce shak ahmad tijani limamin yan tijaniya yana daga cikin sana'ar sai shi yasa har ma lokacin wani gari aka kore shi sakamakon wani hakimin garin ya kore shi daga kasar gaba daya saboda an kama shi da wani da damfara buga kudin jabu wanda ya daga cikin fasadul art lalata kasa ya daga cikin to amma su su wannan sai suka ce wai karama ce suna rubuta wanda a to kaga damfara to wanda ya dambare ka a kuɗi min babu a wala ya dambare ka a dini amma saboda kawai kwakwale sun rufe ce yana karanta wannan kuma ya kasa gano mutumin nan zai iya yaudararsa zai zo ya ce masa ya ga annabi ya kazatun kuma ya aminta ga wani abu sabo ya ba shi wanda duk sahabbai gaba ɗaya ba a ba su sai shi aga ya kamata akwai akwai abin tunani a ciki ga wani abu an ba shi bai falala wanda in za ka yi shi za ka samu daraja da lada ta annabi saba'in ko wani salati da ake kira ya man azharul jami to yake cewa shi Sheikh Ahmad Tijani duk wanda ya karanta sa so da yana cikin Jawahirul Ma'ani salati to yajidu sawaba 70 nabiyya kullahum ballagu risala yayi shi sau daya za a ba shi ladar annabi 70 kuma annabawan ma waɗanda suka isar da manzanci ba wai annabawa zalla ba a annabawa kuma manzanni waya cikin jawahirul ma'ani a mujalladin sa na daya to kaga mai hankali sai ya tsaya ya kalli akwai alamun damfara tun da gashi a tarihi malamai na zamanin sa suka rubuta na zamanin sa su suka rubuta wannan tarihi a cikin littattafai wanda Dr. Bahir mai gari rahimahullah ya rubuta littafi yasa mai suna a tuffatu sanniya yana bayani akan tijjaniya da sauransu ya kawo waɗannan maganganun da dama da shi almajiri ne na sheikh ibrahim inyas ya zauna a wurinsa a senegal ya yi karatu daga baya kuma ya gano dai abin shiriri ta ne duka ya yi watsi da abin sai ya dawo kawai abin da ya tsora wa kansa duk abin da ya sani wanda ya saba ma sunna ko ya saba ma tauhidi a ɗariƙa zai zo ya bayaninsa zai zo ya bayaninsa to wannan kenan saboda haka buga kudin jabu haramun ne shar'an wa adatan shari'a ba ta yadda ba ko ga al'ada ma ba ta yadda ba to wani laifi ma ya kai wannan yanzu a ƙasa a duniyance don kara ƙoƙarin ruguza ƙasa ne to amma aka ce alkimiya ana nufin zinari boyayye to shi take nufi ana shi albusiri yake nufi a nan ga an gane ko yawwa sannan akan fassara shi da al'amari wanda yake ɓoye sai zan kamar ta'kidi ne akan alkanzu kanzu duk wata dukiya da aka ɓoye aka ɓoye ta ta ɗo wani dogon lokaci sai wasu suka zo daga baya suka suka same ta an gane ana karanta alkanzu shi yasa qur'ani ya ambata to sun maƙamin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayu ya da'u ila Allah yana kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa fil kufri najdatun kuma cikin kafirci akwai ƙarfi akwai shidda idan an ce ma wanga kafiri ne to zaka same shi da ƙarfi ta fuskar kafircin nasa zai iya bada rayuwarsa akan kare kafircin nasa zai iya komai to haka annabi ta gwagwarmaya da su shine najda an gani shi yasa aka kira ƙasar najdun najd saboda ƙarfinta ba ta da taushi ba irin ƙasa ce irin wannan tamu mai taushi ba za ka galibi duwatsu ne da sauransu an fahimta ko to shine ya ce wa iba'u sannan ga ƙin gaskiya duk wanda adda kafirci za ka ga yafi kowa ƙin gaskiya da kangara da taurin kai da cije ma abu ko da ya bayyana gare shi abin nan ba daidai ba ne to a haka annabi ya ta wahala ya ta wahala ya ta biyar hanyoyi daban-daban Allah ya taimake shi wasu suka musulunta umaman wannan maf'ulin bihi ne na yada'u ilallah ya da'o ilallah umaman yana kiran wasu al'ummomi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wayana al'ummomin ushribat qulubuhum an shayar da zukatansu sun koshi alkufra da kafirci wa ushribu fi qulubihim alkufra ko to haka ne qur'ani kaga ya faɗa saboda haka kamar an shayar da zukatansu wato kafirci shine matsayin ruwa wanda suka dinga kwankwada suka dinga kwankwada suka dinga kwankwada gaba ɗaya ya tabbata a cikin zukatan nasu to kaga kiran irin wa'annan akwai wahala shi yasa yace fada'u dalali ciyo na bata fihim a cikin su wa'annan kafiran ayau mai wahalan magani duk likitocin duniya ka tara su ba za su iya magance wannan ciyon ba sai wahayi wahayi yake iya magance shi shi kadai ne maganin kafirci wa ra'ayna ayatihi mun ga mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama mu kenan musulmai fa hata daina sai muka shiryu yace wa idhal haqqu sai ga gaskiya ja a tazo qul ja al haqqu kenan ko zalal mira'u sai duk wani jayayya ya kau ya gushi وزهق الباطل كي إن الباطل كان زهوقا to wannan shine saboda duk sanda ka ga mutum a taurin kai yayi mai yawa an yi ta bayyana mai gaskiya da hujjoji amma ya cije yana kwaikwayon yan uwansa ne kafiri ko da shi ba kafiri bane dai ya ɗauki wata ɗabi'a irin tasu an gane don za ka iya kwaikwayon wasu mutane ko da ba cikin su kake ba za ka iya ɗauko wata ɗabi'a tasu za ka iya ɗauko wata riga tasu a wasu ɓangarori na addini ka ko na rayuwarka ko da ku asali ba cikinsu ba cikinsu kake ba wadda kana da wasu na ana iya samun da saboda ƙarancin karatu ko saɓon allah da sauransu sai ka faɗa wata bidiya wata sufanci yawwa da yawa za ka ji malamai in sun zo fassara ayatu sifat sai ka ga suna fadawa cikin ta'wili saboda dogaro ga ainihin malaman da suka ɗauko karatu a wurinsu da kuma littattafan da an ka karanta irin su tafsirin jalalai da sauransu wanda su duka ayatu sifat yadullahi tawili suke yi an gani wa yabqa wajhu rabbika tawili suke yi fuskar ubangijinka za ta wanzu in aka zo sai a ce zati ba wannan tawili shi Allah wajihu ya ce shikenan sai ka bar ta haka ya ga dama sai ya kawo abin nan zati wa tabqa zatu rabbika eh zatin ubangijinka za ta wanzu za ta dawwama amma sai ya ce wajihu rabbika fuskar ubangijinka to don me zaka ce zati wannan shi ake kira tawili wajhu din zai iya ɗaukar zati zai iya zama wa zikirul ba'd wa iradatul kulli ya an ce fuska wani bangare ne na zati ko yawwa to kana iya cewa fuskar mutum amma kana nufin zatin sa gaba daya kuma kana iya cewa fuska kuma fuskar kake nufi banda sauran ne to shi ubangiji ba za ka yi abin da ya faɗa sai ka faɗa ko ba haka ba da bai sa a faɗa to ba zai kawo ba ko kuma gudun kar a samu rudu to ko ya kawo sai ya ce ga abin da yake nufi ina ba ta rangani to hatta wasu da ke da awar sunna za ka sun faɗa cikin ire-iren wannan kurakurai wanda aƙida ta halin sunna wal jama'a tatacciya shine duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa ko ya tabbata manzon Allah ya tabbatar masa to za a tabbatar da shi an gani yawwa bela kaifin wala tamsili ba za ka ba da misali ba sannan ba za ka ce ga yadda abin yake ba wala tashbihin kuma ba za ka kamanta shi da na wata halitta ba wala ta'tilin kuma ba za ka kore ma'anarsa ba wala tahrifin kuma ba za ka juye shi ba ka ce ai ba haka yake nufi ba ka ɗauko wata ma'ana sai ka dankara masa duk wannan ahalin sunna wa'annan ababen guda biyar ba sa yin su to dama shek salihu usaim ya ce dalilin da ke sa mutum ya yi kuskure abubuwa guda hudu ne kaga malami a ce ya yi kuskure ko ɗalibi ya yi kuskure ko mai da'awa ya yi kuskure ko ma waye abubuwa guda hudu ne na farko ya ce kusurul ilmi shine gajeren karatu karatun ba yawa tutun da ba yawa kuma kuma an shiga cikin harkar karatu kaga dole a yi to shi sa ake so a yi karatu in karatun ka bai da yawa bannaka za ta yawa na biyu ya ce su ulfahani mummuna fahimta ga yadda abu yake amma sai ka ɗauko ta mummuna fahimta ka ɗora masa irin yadda yan bidi ake yi su ulfahani to shi ma yana bayuwa mutum sai ya faɗa cikin cikin kuskure ko da zai hama al'amurra sun riga sun yi yawa na uku ya ce su ulƙasdi wa niyya shi ne mummunan niyya dama tun asali wajen karanta abin da kyakkyawan niyya ta samu matsala na hudu ya ce al-ma'asi da zulu sabon Allah ko da malami kake yin sabon Allah suka yi ma yawa to sabon Allah zai taimaka zai ba da gudunmuwa in ka zo wajen da'awa ko ka zo wajen fatawa sai ka yi ta kurakurai akwai ilimi mai yawa akwai kyakkyawan manufa sannan akwai fahimta mai kyau amma matsala zunubi ya yi yawa akwai karya akwai hasada akwai giba akwai aibanta mutane akwai cin mutuncin magabata da makamantansu cin haram da sauransu wannan duk yana sa ko da wa'yace abubuwa guda uku sun tabbata ga malami ko ɗalibi sai ya fada cikin kuskure ya zo fassara aya sai ya daji ya zo fatawa sai ya bada ƙaunin wanda yake shazon ko marjuhun wanda ba a fatawa da shi an gane ko to wayanga abubuwa dole ne ya zama mu ɗaliban ilimi muna la'akari da su domin ilimi ya tabbata sannan kuma ba tare da an samu matsala ba rabbi bi hasfi harfin nida asalinsa ya rabbi ya ubangiji na innal huda ne shari'a hudaka ita ce shari'arka duk wata shari'a wadda ba ta Allah ba to shirme ne duk wanda yace zai dora ka akan wata shari'a ba ta Allah ba to yana bata ma lokaci wa ayatuka sannan ayoyinka nurun haske ne ta hadi biha kana shiryarwa biha da su man tasha'u wanda ka garama sabanin ayoyin bokaye hmm? a su ba haske ba ne duhu ne kam da yawa ra'ayina muka ga cikin halittu malaisa ya aƙilu wanda ko hankali ma bai da irin dutse misali dutse bai da hankali eh irin katako ko ice haka kututturin da biyu shi ma bai da hankali ko yana da to ya ce da yawa ra'ayina duk da ra'ayina anan kamata ya ta zama alimna eh saboda Abin da zai ambata ba kowa ya gan shi ba shi ɗin ma mai kasida ɗin bai gan shi ba dama mun ce ra'a takan zo da ma'anoni daban-daban takan zo da ma'anar ilimi takan zo da ma'anar gani na ido takan zo da ma'anar mafarki eh kaga abu a mafarki an gane to ra'ayina mun san ta fuskar karantawa mun karanta a hadisai wasu annabi ya faɗa wasu kuma sahabbai sun gaya mana ma laisa halittar da ba ya aƙilu ba ta da hankali kadi ulhima ko amma an kinsa mata ilimi ma laisa yulhamul uqala'u irin ilimin da ma ba a kinsa ma masu hankali wannan ilimin ba yanzu ka duba a irin yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ni na san wani dutse a makka duk sanda na biyo kusa gare ni sai ya ce da ni assalamu alaika ya rasulallah dutse fa amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah amma ga Abu Jahal ya ki yarda da annabi rasulullahi amin shi Abu Jahal mai hankali ne dutse ko mara hankali ne amma an kinsa ma dutse ilimi da yaƙini da imani wanda ba a sa makafiri wannan bai isa ga gano cewa shari'a ta Allah ba ce ilimi ma Allah ke bayar da shi sai ka tsaya kana jayayya yau ga dutse ya samu ilimi ya fahimci gaskiya amma ga wani wanda ke takama da fasaha da daraja da matsayi da kuɗi da mukami da komai amma ya kasa fahimtar haka to wannan shari'a ce ta Allah duk wanda haga ya shari'a Allah ne ya shirya da shi duk wanda haga Allah ya kinsa masa wani ilimi wanda kai bai baka ba to daga Allah ne eh daga Allah ne saboda haka Allah yana da damar da zai raba ganimarsa to abinci ma ruwan da muke sha da sur da muke da komai namu Allah ya ce shi yake a mana na hannu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya to kaga a rayuwar duniya ke abin da ka mallaka shine rabon da Allah yake baka to amma an zuwa ilimi sai su ce ba su yadda ba shi bai yadda wani ya fi shi karatu ba shi bai yadda wani ya fi shi fahimta ba to kaga akwai eh a wajen komai dole ka samu wanda ya fi ka kai kuma ka fi wani wa fauka kulli zai ilmi alim haka Allah ya faɗa bai da alaƙa da shekaru bai da alaƙa da ɗan gidan wani a zalika fadlillahi yutihi sha yace iz a lokacin da abal filu giwa giwaye giwaye na sarki abraham lokacin da ya ɗora ya tanadi rundunarsa giwaye da yawa sannan ya nemi rundunoni cewa a hawa a ruguza ka'aba kissa je kissa dai ma'arufa ce suratul fil suka zo don su ruguza ka'aba din to da aka zo aka nufaci ka'aba sai su giwayen suka kasa isa ka'aba aka yi aka yi su isa suka kasa shi kuma sarki ya ce sai an isa sai ya isa ya ta'addanci su kuma giwaye ba sa iya isa wuri Allah ya nuna musu wani abu wanda shi ne zai kange su daga isa wuri ka gana an kin samu giwa hankali cewa bai kamata ta ba da gudunmawa a rubuta ɗakin Allah amma ga mai hankali shi yana cewa dole sai ya isa a rubuta shi ne iz abul filu a lokacin da giwaye suka ƙi ma a ta sahibul filu aikata abin da shi ma'abuci giwan ya so a aikata na ruguza ka'aba shi yana son a ruguza su kuma giwaye ba su so sai ya ce walam yanfa'i alhija ka gana hankalin da Allah ya bashi bai amfani shi hankalin da Allah ya baiwa Abuja hal bai amfani shi wazzaka da kaifin kwakwalwa a ce har dabba za ta iya gano kaza yana da muni bai kamata ba amma kai gudan sarki ka kasa fahimta ya ce wal jamadatu haka sun ma sandararrun abubuwa irin su dutse da muka ba da misali irin kututturin da bino wanda da annabi yake dafawa in zai hudu ba daga baya da aka samu mimbari sai ya daina dafa shi sai aka je yana nishi yana kuka sahabbai suka ce kuma mun ji wannan da kunnuwanmu bai daina kukan ba sai da annabi ya zo ya dafa shi to shi ne ya ce sai ga sandararrun abubuwa afsahat sun yi bayani a fili sun yi bayani mai gamsarwa billazi da abin da ukhurisa anhu to afsahat li ahmada sun yi bayani mai gamsarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar dutse da muka ce yana yi wa annabi sallallahu alaihi sallama sallama ko daga dutse sandararren abu ne haka kututturin da bino kuma shi ma ya yi magana ga wali ahmad daga annabi sallallahu alaihi sallama to wannan maganar billazi ukhrisa anhu alfusaha'u wanda an hana ma masu fasaha laraba masu fasaha su furta irin wannan magana abu jahal hayyabar duniya bai iya furta muhammadun rasulullahi ba har ya bar duniya amma yau ga dutse ya yi ya faɗa ƙarar kuma an ji annabi ya ba da labari sannan ga kututturin da binu ya ba da shaida da tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma an bebantar da su sun kasa iya furkai in ba Allah ba zai yi wannan sai ce wai haƙaunin kai can wasu mutane jafau nabiya da suka aibanta wani annabi mai girma mai daraja bi ardin kuma a ƙasa irin ta makka wanda alifathu dibabuha jam'u babbi damo mun san damo ko to damayen da ke cikin makka alifatu su sun saba da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun yarda da shi kuma sun yi imani da shi wazziba'u da kuma barewa jam'u zabi azabi shine barewa an gani ga su su sun saba da annabi sun yarda da shi amma kuma su kuma gashi suna aibanta shi ga dabbobi na tabbatar da risala dinsa duk da hadisin damo bai tabbata ba da cewa wani ba kauye ya zo sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi ya tambaya menene wannan yake sai aka bashi labari yace to in gaskiya na ga farauta na farautu damo in gaskiya na in dai har shi annabin Allah ne da gaske to ya sa da wannan ya magana sai aka gaya wa annabi annabi ya ce madamu ka yi magana sannan kuma ni wane ne damu ya ce kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam malaman tarihi na kawo wannan da malamai masu rubutu akan al-mu'jizat kamar al-imam suyudi da ya rubuta babban littafi mai suna alhassa'isul kubra da ya kawo kissat amma kissa ba tabbata ba an gane ko to ita ce shi yake ishara a kanta haka shi ma akwai riwayar barewa wanda shi wasu malamai sun tabbatar da wannan wata riwaya a ce barewa ce wata riwaya a ce kura ce wata riwaya a ce zaki ne to ala kulli hal abin da yake so ya tabbatar maka dabbobi sun gazganta annabi sun nuna sabon su ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga wasu masu hankali masu fasaha sun kasa wasalauhu kuma suka ki annabi sallallahu alaihi wasallama suka ki shi wa hanna jiz'un ilayhi sannan ga kututturun da bino yana nishi ilaihi saboda shauki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama waƙalau haka kuma sun yi ƙiyayya da manzon Allah wa wadda hulgora bawu sai aka samu wasu baƙi masu shigowa sun so annabi inda ku duba makaɗin kurasa masu kai sai koma madina mafi yawancin mutanen madina suka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama akhrajuhu minha sun fitar da shi daga garin makka wa awa hugaru sai ga kogo ya ba shi malaba shi ne garu saurin da ke can ƙasan makka lokacin da ya bar makaɗin tare da sai da na abokan suka fita suka shiga cikin kogo an ce kwanansu uku ce saboda makiya sun abin nan kuma ba su san hanyar zuwa madina ba kuma tsakanin maka zuwa madina akwai nisa ya fi nan zuwa kano kuma ƙasa aiki to kaga akwai ne akwai tafiya a ce daga nan ka kama hanya to kaga ne saboda haka sahabban nan da gaske suke yasa duk wanda kaga yana zagin su to gaskiya wannan hankalinsa ma mashkukun ne wai yana da hankali ko ya kamata a yi shakka hanya yana da hankali to shi ne wa awa hugaru sai ga kogo ya bashi malaba wa hamathu hamamatu sannan sai wata kurciya warqa'u mai zane ja da kuma baki da fari an gani sai ga wata kurciya ko hafziya duka ana kiranta hamama sai ta zo ita kuma ta kare kusuwa kogo ɗaya da kisan ya zo aka ce sai ta ainihin yi kwai saboda haka kwan sai ya toshe wannan kusuwat wadda kaga duk mai hankali in ya zo ya ga kusuwa kuma ga kwai cikin kusuwar bai taɓa tunanin cewa wai mutum ya shiga cikin wannan kusuwa kuma yana nan ciki kuma ba a jaye kwan ba kuma kwan bai mutu ba shi ne hikima an gani to ba ita wannan hafziyar ko kuma wannan kurciya din mai zane baki da fari sannan ta zo ta kare annabi shi ne abin nan wahamatu ta kare annabi ta suturce annabi da wannan kofar waka fathu an kabutu shi kuma gizo-gizo sai ga shi ya zo shi kuma sai ya zo waka fatu sai ya kare annabi shi ma binas jiha shi kuma sai ya zo ya saƙa ya zo ya saƙa shi kuma sai a saman kwan saboda haka in ka zo ga kwai kana gani sannan kuma ga saƙar gizo-gizo kushesa suna tahowa ko da suka duba ba su ga komai ba don ba su taɓa tunanin cewa annabi da abubakar suna ciki amma duka wannan kisa ba tabbata ba tana nan dai cikin littafai ana kawowa a littattafai na sira da sauransu an gane yauwa tana cikin abin da wani malami ya yi rubutu a kan shi abin nan mashtahara walam yasbut maganganu waɗanda sun shahara a bakunan malamai ko masu da'awa amma kuma su tabbata wannan kissa tana ciki tana ciki Allah ya taimaka ana dai kawo ta don alisti ina a daidai kewa kuma sai a yi bayani ba su tabbata ba na ai duk zai yi bayani duk zai yi da bayani wannan shi ya tabbata abinda a sai na abubakar ya faɗa ke an gane ko? bari mu mu ci gaba yana nan tsaye to shine yace ankabut ta kare annabi bi nafsi jihada wannan sakar tata ma ka fathul hamama irin kariyar da ita waccan kurciya din alhasba'u mai karamin mai yawan gashi shine mai gashi da yawa tana da gashi da yawa shine alhasba'u to irin kariya da ta yi wa annabi da kwanta to irin shi wannan an kabuta din ita ma ta zo ta yi wa kogon ko hanyar kogon waqtafa minhum annabi sai ya ɓoye minhum daga su kafara ala qurbi mar'ahu kuma kusa ga inda ana kusa ga inda ana iya ganin sa da sun tsaya sun yi nazari sun duba da kyau ma za su iya gani shi mar'ahu shine makanu makanul ladzi yarahu bagirin da ana iya ganin sa to tanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya yace kuma ai dama ana cewa wa min shiddati zuhuri al khafa'u duk sanda bayyana abu ta tsananta eh to kuma boyuwa za ta biyo baya yan abu yana ga fili to ba a san kuma a ce ka ce bari in kara fitowa da shi ga fili to wannan zai baya kuma sai ka kara shigar da shi loko shi yasa aka ce al-mu'arrab la yu'arrab abin da ke da tarihi to ba sai ka yi tarihin sa ba ko don za ka kara masa za ka lalata abubuwa duk abin da yake a fili to karka ce bari in kara tsananta fitowa da shi ne da shi a fili an gane ko to shi ne wannan kawai laraba suna faɗarsa wamin shiddatin zuhuri alkhafa'u wamin shiddatin zuhuri akwai alkhafa'u ɓoyuwa duk sanda aka samu tsananin bayyana an gane mana tsananin yadda suke a bayyane shi annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sai da abubakar a kogon to wannan sai ya ƙara kuma ɓoye su saboda wasu alamomi da su kafiran suka gani wanda bai yiwa a ce mutane na wannan wajen tunan ne shi sai na abubakar yana jin sautinsu kuma yana jin sautin tafiyarsu ta sama saboda kogon na dutse ne ba na ice ba ne su kuma sun haushi ta sama rikicewa da ɗayansu zai leƙa ƙasan ƙafasa da yake takawa da yanin ƙarin sai annabi ya ce ma zannuka bisnaini Allahu salisuhum haba abubakar menene zatonka da mutum biyu din da na uku din su wanda ke ba su kariya shine Allah to me zai same su shi wannan ya tabbata abubakar ya faɗi haka shine abin da masu suratul tauba take faɗa lokacin da ya ga yara zana izi ya kulu li sahibi la tahzan إن الله معنا ونهى المصطفى تباين دي samu kama annabin ba sai annabi ya fuskanci abin zaɓi almadina washtaqat ilaihi al'anha'u duk wani sansa abin nan ɓangarori na garin makka sai da sun kai bege a wannan ranar na rashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ga wani mutum mai daraja yau an waye gari kuma babu shi to duk wani loko duk wani yanki duk wani bangare a cikin makka sai da yayi shauki gami ga annabi sallallahu alaihi wasallam min makkata daga makka wata gannat bi madhihi aljinn sannan an samu aljannu suna tarera baitoci bi madhihi suna yaban annabi sallallahu alaihi wasallama hatta har sai da wannan baitocin nasu a tarabal insa ko kuma hatta hasai da algina'u wancan na ƙarshe wannan waken na aljannu a tarabal insa min hatta a tarabal insa minhu zakal gina'u wannan waken nasu su aljannu to hatta a tarabal insa sai da ya faranta ma mutane rai kana cikin gidanka ɗaya sai ka ji ana tarera baiti ana yaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka ganin mai fadansa an gani baka ga su mushrikan suna ji ko musulmai ma su ma suna ji suna ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da mutane suka yi farin ciki shine a taraba suka ji daɗi da irin wannan yabon waqtafa waqtafa ithrahu to dama sun yi sanarwa na cewa tun da annabi su kafirai bayan an zo abin da ya faru dai ba su same shi a gida ba ya fita kenan sun samu labarin kuma ya fita shi da sai na abubakar da suka ce to duk wanda ya kawo gawarsu ko ya kamo su da ransu ya hannanta mana su to za a ba shi kyauta ta diyar mutum biyu raƙumi ɗari biyu ke shi abin da za a baiwa kowa ita diya dama tun kamin musulunci akwai ta musulunci da ya zo ya tara daga cikin abubuwan da musulunci ya tabbata sai duk wanda ya kawo gawar annabi da abubakar ko ya kawo su da ransu to za a ba shi sakamako na diyar mutane guda biyu musulmai da an kaka shi to ba shi suraka ya ce to bari ya gwada ya gani ko zai ci wannan kwangilat to shine waqtafa ifro shine sai ya bi sawun annabi sallallahu alaihi wasallama suraqatu bin malik wanda daga baya musulunta radiyallahu ta'ala an kawai sai ya samu doki in gaya ma ya hau ya nufi hanyar madina dama kuma yana cikin mutane waɗanda suka kware game da sanin hanya an gani kuma yana da ilimi na kiyafa wanda idan ya zo da zarar ya dubi ƙasa ya ga sawu na tako na mutane zai iya gane mai wannan kafa yana da nasaba da wannan mai kafa mai wannan sawu yana da nasaba da wannan alkiyafa ake kiransa ilimi ne ba tsami ba ne akwai ba su shi can da zamanin da babu technology da waye-waye da sauransu ana amfani da shi wajen gado da wajen tabbatar da ɗa da sauransu ko kore shi ana amfani da wannan a yanzu ana jayayya misali da mutum wanga ya ce ɗane na wanga ba ya ce ɗane ne ko ba haka ba to abinda suke yi kaga sai a ce a je a ɗibi jini a gwada a gani a nemi jini a gwada a gani ko menene suke kiransa da yan yawuwa to can da da babu wannan kiyafa ake sai a ce kai zo ka taka ƙasa in ya taka kai ma zo ka taka sai a samu masu wannan ilimin sai su zo su yi bincike abinda suka fi karna ansa shi ke in ce to wannan dan sawunsa yana da alaka da wannan sai a ce to ɗana kai kai ma an je asibiti ai yawo an hagatu jinin dan ya yi kama da naka sai a ce to ɗana ka yi shari'a ta yi da dama abinda ba ta yadda ba kore da abba ai da dna din ba a kore da an gani misali matarka ba za ta haihu ba ka ce bari in je asibiti a gwada jinin in ba su zo daidai ba shikenan ba ɗana na musulunci bai da wannan amma wajen tabbatarwa an yadda amma wajen kore nasaba to ba yadda da wannan ba tun da dama manzo Allah ya ce alwaladu lil firash in ka aure mace ta haihu kuma ba ka da yaƙinin zina ta yi tuhuma kake yi ko wani abu ko kuma wasu alamomi suka nuna yaron nan ba naka bane ta ba bai da sifofi irin naka to baka da damar da zaka ce da ba naka bane kai ko da ta yi zina muddin ta yi zina kuma kai ma ka sadu da ita an fahimta don akwai saɓani wajen malamai misali mutum biyar suka sadu da mace sai ta ɗauki ciki shin asalin cikin na mutum guda ne ko ku yana iya yiwuwa na jininsu ne gaba ɗaya to malamai sun tattauna wasu ce a na mutum guda ne wasu kuma suka ce a zai iya yiwuwa na su dukansu ne kowa na da percentage na shi ta wannan ne mu bar shi wata matsala ce ta daban kan mai nisa mahallin shahid dai alkiyafa an gane ko to shi yana daga ciki to lokacin da ya hau dokin shi yana ta sukowa yana ta sukowa shine ya ce fastahawathu safinun jarda'u wato dawakin da ya hau sai suka kifar da shi jardawu shine masu karamin gashi don doki in yana da karamin gashi gajere to ya fi kyau kuma ya fi alama jarunta da gudu da ƙarfin hali da sauransu an gani safinu ana nufin doki to sai ga wani doki mai karamin gashi wanda ya hau fasta hawatu sai suka sai ya kifar da shi fil ardi a cikin ƙasa sai ya samu rauni sai ya tsaya ya huta don yana dab da ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo mai ga jaraba to kaga tun da doki ya kibe shi dole ya tsaya ya jinya ko da ya gama jinya ya yi treatment su kuma sun tafi Allah ya taimaka to wannan hanzi yake da haka za ka tsinci abubuwa daban-daban la dole sai an tattaci wanda suka tabbata da wayanda tabbata yawwa babban gudunmuwar da za ka samu shine kalimat saura lugawiyya za ka samu kalmomi masu tsada wanda a ƙur'ani ma sai ka tsaya kana nazari sai ka yi dogon bincike za a gane shi kalma kaza ta zo a sura kaza ta zo a aya kaza an gane sannan za a karanta da kai tarihi cikin tarihin nan akwai abin da ya tabbata akwai abin da kuma bai tabbata ba to ba ka cewa tunda akwai abin da bai tabbata ba shi kenan bari bari a yi watsi da abin duka gaba da ba a yi haka ai ko rayuwarka tattace abubuwa na haka ruwa ma in za ka sha sai ka tashi shi yasa ake shan fiya wuta tsawon wata ko to shi ma ilimi ai sai ai mai abi shi da wannan tsarin mana Allah ya taimaka babu tambaya ko to na ya nasu ba eh to wannan da'awa ce yayi shi shi ya fara da'awar cewa shi zika annabi amma bai da wani nasi bai da wani dalili shi ya faɗa ya ce annabi ya ce masa shi yi kansa ne tunda ya ya tunda ya haɗu da abin da ko ba haka ba to na harko ba a ƙareta shi eh kuma ba za a gaskanta shi ba saboda nasaba annabi ba ta yankewa ila yau mai kiyama sannan zai iya yiwa cikin dangin annabi ga abu lahab don uwan mahaifin annabi ne ana iya samun baragurbi cikinsu na iya samun mutanen banza cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ka da wata falala dole sai in ka ga annabi ko da kai dangin sani amma bai da wani nassi nassinsa shi ne ya haɗu da annabi ya kazatan ko ba wanda ya ce ana gana annabi ya kazatan bayan ya rasu bayan ya bar duniya duk sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi ba wanda ya taba da awar ya ga annabi bayan ya mutu ido da ido babu shi to sai sai Ahmad Tijani ko kuma malaman sufaye ko ba haka ba sannan akwai nassi da ya nuna narko na azaba ga mutumin da ya yi da'awar nasaba kuma alhali ba nasaba sabaci wadda aka yin karya yake yi to yana da wannan azabat amma babu wani dalili gamsashe sannan bai da wani mahimmanci zama ne jikan annabi ko rashin zama ne abin da ke da mahimmanci shi mutumin kirki ne mutumin da a rayuwar duniya ma yaudara ta shiga to ina magana kuma abin nan kashe shi ma an ga tashi lokacin cikin dare suka suka kore shi sannan shi sarkin na wannan lokaci ya aikata takardu cewa kar kowa ya karbe shi sannan na sai ya koma daji sai ya buɗe nashi gari an gane ya buɗe nashi gari wanda wannan gare shi ake kira abu sangol asalinsa daji shi ya mai da shi gari kamar yadda shi ma ibrahim iyas asalin kaulaha din ba gari ba ne asalin kaulaha din shi ne gari amma sai koma gehe sai ya sama gare shi suna madinatu kaulaha kusa ga kaulaha shi ma daji ne yanzu haka in kaje can kabarinsa yake can jikokinsa da 'ya'yansa duk wani abu da ake yi saboda ba sa iya zama cikin mutane ina fatar an gane to saboda haka wa'annan abubuwa duka shiririta ne ba abin damuwa ba ne wai a rudu da wani jika annabi to in ka zan jika annabi sai ne to kaga wannan duk haukata to in ba tsakani ne da annabi mutum talatin da wani abu ne to sai ne shi ya bi hanyar annabi shi ne abin tambaya bisa hanyar manzon Allah yi ba ka da wata mine ne annabi ya gaya ma fatima ishtari nafsaki min Allah fa inni la ughni anki min Allah shay'a haka annabi ya ce mata ta nemi kare kan ko in kizi nafsaki min Allah ki kare kanki daga wuta ni wani an je kiyama baki kare baki abin da zai kare ki daga shiga wata ba ba zan iya tsina na miki komai ba a gaban Allah to komai zaman ka shi ka annabi to ita diyarsa ce wadda ma abin da yace Fatima bab'atun min Fatima wata tsoka ce shi yasa yace duk abin da yake cutar da ita yana cutar da ni da zaka zage Fatima yanzu to annabi sai ya cutu saboda jikin iri ɗaya ne shi yasa duk ƴaƴansa ba mai tahiya irin ta annabi in ba ita ba ita kaɗai ce to amma wa ita ga abin da ya gaya mata a cikin sahihi muslim to kai kai kuma ka zo ka ce shi ka annabi kuma ka zo kana ta taɓar gaza ka yi fowon nayin ka yi damfara ka yi wace tsiya da sauransu wanda wannan suna kawo shi abu da za ku samu littafi a tabakatul kubra na asharani za ku sha mamaki ka ji an ce waliyi kaza ya zo gari kaza ya yi ko wannan ya kwace kudaden mutane ko wani waliyi wai da ya je kasuwa yana zuwa sai abin da ya kai kohar kasuwa shike duk kudaden mutane yan kasuwan suka juyo suka suka suka suka zube cikin aljihunsa wai wannan karama ce Allah Allah ya sawaka saboda ga ana cutar da su ne yasa kawai mutum ɗin shi karatu in kai karatu kai da kanka za ka gano gaskiya in dai Allah ya taimake ka to insha Allah za ka gane ina ne gani wannan duka damfara ne Allah ya sawaka na eh kwana bakwai an ce kwana bakwai wata riwaya an ce kwana uku a ran na hudu suka isa to akwai dai sabani game da wannan amma dai mafi yawanci malamai kwana bakwai suke ambata wasu kuma su ambaci kwana uku kaga cewa ya yi kwana uku a kogo to dama tsakanin makka zuwa madina tafiyar kwana uku ce sai kai kwana uku kana tafiya dare da rana ba a tsayawa sannan za ka isa madina sannan sun yi kwana uku a cikin garu sauri wanda garu sauri ba amma bar yankin makka ba tushe sawa suka ce kenan kwana bakwai suka yi wasu kuma suka ce a'a da zama kogon da isa madinan duka kwana uku suka yi wannan duka babu wani iskali kowane mutum ya ambata ba ba tsala ba ce na amka ce ne suwa suwaliye to ita kalmar radiyallahu anhu tana da fuska biyu an gane idan ka ce mutum radiyallahu anhu da ma'anar ba da labari irin aiwa ne Allah ya yarda da shi labari kake bayarwa ba addu'a kake yi to wannan ba a faɗan sa ga kowa sai wanda nasi ya tabbata cewa Allah ya faɗa ya yarda da shi shine sahabbai da Allah ya ce radiyallahu so da haka su ya halatta ka ce radiyallahu anhu da sigar labari bi ma'ana dama su Allah ya yarda da su sannan siga ta biyu addu'a ka ce min mutum radiyallahu anhu kana niyyar addu'a ma'ana Allah ina roƙonka ka yarda da wani to in addu'a kake nufi wannan ba iskali kowa za ka yi yawa kowa da sahabi da wanda ba sahabi ba kai kanka kana a ce makanka radiyallahu anhu ka fahimta so da haka kuskuren sufaye ce ma waliyansu radiyallahu anhu galibi suna kawo shi ne da ma'anar labari shi yasa cikin jawaharul ma'ani duk maganar da Ali Harazimi zai kawo sai kaji ya ce radiyallahu anhu wa anna kuma wannan labari shi ba addu'a yake ba saboda abin da suke gani ka tsaya ma kana tunanin wai to su da suka ce ma in ka duba addu'ratul kharida sharhin al-yaqutatul farida an ce sun ma ka annabawan matsayi sun fi annabawan Allah daraja da kima su waliyai kun fahimci ma'anar kalmar to da haka ta fuskar labari to sai waɗanda nassi ya zo a kansu su ne sahabbai su ɗaya muka samu cewa Allah ya faɗa da kansa ya yi da rasu amma duk wanda ba shi ba to ba za ka ce wai ba za ka zo kana ba da labarin cewa Allah ya yi da wani ba amma addu'a ya halatta to wannan tafsirin ya kamata a yi shi da wasu ba su fahimci wannan ba kawai da an ce radiyallahu anhu ta kowace fuska an yi mi an yi laifi ko to ba haka ba ne abin da ya sa su malamai suke kuskurantar da su sufaye saboda dama suna ba da labari ne akan cewa waliyansu Allah su ba addu'a suke don ba a wa waliyi addu'a a gani tunda akwai manzilar da za ka kai wanda dole sai ka ɗanyi wani abu wanda zunubi zai abin nan za ka ɗan samu zunubi saboda ladar ta rage eh saboda ladar ta rage a gani kun fahimci abin da nake nufi to wannan shi ne saboda haka su su ahli sunna masu cewa ba a yi kwata-kwata to ya kamata su san ga yadda abu yake tun da kalma ce tana da ihtimali guda tana ɗaukar ma'anar khabar tana ɗaukar labari labari shi aka hana sai ga wanda kana da nasi su ne sahabbai ko shi kuma addu'a dama koha buɗe take ka roƙa wa kowa addu'a sai in abin nan Allah ya haramta a roƙe shi ko ba wani nasi da ya ce ba za ka wa kowa addu'a Allah shi ya gada shi ba ba za ka yi addu'a Allah ya baiwa wani ko ya bani matsayin annabi ko manzo da sauransu to wannan shi ne saboda haka mu yanzu za mu iya cewa radiyallahu anna da niyyar addu'a hawa za mu cewa Allah ya dara mu don ba mu da nasi ko haka ba to wanda shi ne kusa abubuwa sai ana yi ana tantancewa to wasu ba sa ba su da wannan saboda abin da muka faɗa a baya kusurul ilmi galibi dai shine ginshiki na farko wanda asali da waya mutum ya yi kuskure a ilimi ko addini to in ka koma ba za ka ga akwai raunin karatu a ciki ba wannan yana da wahalan gaske na na azumin na
yana ya fara da sati guda ya ko yana ya ko ko in fara zai zama wajibi ne shi
shi azumin annabi dawo dama ka yi gobe ba ka yi jibi ka yi gata ba za ka yi ba shi ne ma'ana azumin annabi dawo ba a yi ne a jere an gani kuma ba a yi a aji kuma sai an tuna sannan a yi in hattun warko ka san ba ka iya hato dama annabi ya ce alaikum bi ma tudiqun kudu abin da kuke iyawa sai ka wanda kake iya na alhamis da litinin ba shi ke da huta ba abin ma annabi dawo da ai ba wasa ba ne sai sai waliyin gaske na eh dama kana iya kana iya trainer a hankali a hankali karka to ai tun da training za ka yi sai ka fara da waɗanda sunna ta zo da su irin na alhamis litinin na tsakiyar wata guda uku ai in ka saba da su to in Allah ya yarda za su baka dama kai azumin annabi da dan duk mutumin da yake iya tsare azumin litinin da alhamis ba karami bane ni sabilillah babba ne ha babba ne sosai to bale ma yana hadawa da na tsakiyar wata ai shike kaga sai ka takaita akan su da sunna ta zo da su ka iya sabawa da su tukuna sannan daga baya sai ka koma ga wani mataki wanda ya ɗara wannan dama haka ake haka ake ibada
Wani dangane da azumin tsakiyar wata yana fara da sha biyu ko da sha uku da sha biyu.
na'am Yana fara da sha biyu sha uku.
sha uku yake fara sha uku sha hudu sha biyar Mm. kwana uku ne na'am alaikum salam Ya samana dangane da maganar da aka ji da na ga cewa rashin wai ya ji da mahaifiyar shi eh, matar shi akan mahaifiyar shi har ya zo mutuwa saboda wannan ya kasa da wannan shahara.
shiwa Sauran ba na su.
bayan mun ce kuma sahabi ya tafi ya dawo daga baya ya zan sahabi Eh, malam, na ji wannan ne ana fara shi na nake so gaskiya ne.
me yayi me- wannan maganar da ake jini na gare shi cewa ya fifita masu shakan to ai ba su raka ba ne ba su raka ba ne shi su raka sahabi ne wannan kissarsa eh, tana nan cikin kitabul kaba'ir Ah, ai ba ma zamanin annabi wasu suka ce aka yi ta ba duk da akwai masu jingina ta zamanin annabi amma dai kissa ce maudu'a ba su raka ba ne amma kissa ce dai maudu'a ba su tabbata ba an gane wanda suka ce wai bai iya samun kalmar shahada ba saboda ya kyautata ma matarsa sannan ya muna nama mahaifiyarsa Mm, to wannan bai tabbata ba
Ya kamar da aka yi bayani na azumi Na.
kuma ga kowane wata Mm, sha uku sha uku sha biyar.
mm, to mutum ya samu ya yi tafsiri wajen yin sai zamanto na ya yi su ba jere
a ba bai halatta yadda suka zo a jere haka zai yi su Mm. haka suka zo a sunna Eh, saboda haka ba a canza su ita sunna ba a canza ta yadda ta zo haka za a yi ta Eh, insha Allah Mm, saboda in in har baka yi su a haka ba to ai baka yi su a tsakiyar wata ba da wannan kwanakin su ne tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar in wata bai kai sha uku wata bai kai tsakiya ba in ya wuce sha biyar ya wuce tsakiya amma wa'annan kwanakin uku to su ne tsakiya tunda watan zai iya yiwa ashirin da tara zai iya yi talatin shi yasa aka zo da kwana uku din Mm. na shi kenan ba ta tambaya سبحانك وإياه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته